الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da talatin da ɗaya a cikin wannan Sura mai albarka Suratul Baƙara. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da talatin da biyu mai Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa wassa Ibrahimu biha banihi annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa wassa banihi ya yi wa ‘ya'yan shi wasiya biha da wannan addini nashi wa yaƙubu hakanan kuma annabi yaƙubu alaihi salatu wassalamu ausa banihi shi ma ya yi wa ‘ya'yan shi wasiya biha da wannan addini na annabi ibrahim wa man yarghabu an millati ibrahim ko ya ce wa fi ƙira'atin ausa a cikin wata ƙira'a ita ce ƙira'al abdullahi ibn amir ashami da nafi almadani waɗannan sun karanta wa ausa amma ƙura'u aljumhur aljumhur wato sun karanta wa wassa abdullahi ibn kathir almaki abdullahi ibn abu amr ibn al'ala albasari hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ali ibn hamza al-kisa'i al-kufi asim ibn abin najud al-kufi waɗannan dukkaninsu sun karanta wa'au sa waɗansu wa'au sai an gane to yace wa wasa ibrahim annabi ibrahim sallallahu alaihi wa sallama wa wasa banihi yayi wa 'ya'yan shi wasiya biha da wannan addini nashi shine addini na kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da bauta wa yaqubu hakanan kuma annabi yaqub alaihi salatu wassalamu shima ausa banihi yayi wa 'ya'yan shi wasiya biha da wannan addini na annabi Ibrahim, wa ja'alaha kalimatan baƙiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ƙala, annabi Yaqubu alaihi salatu wassalamu ya ce, Ya baniya, ya ku ’ya'yana, inna Allah hasɗafa lakumuddin, haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓa muku wannan addini na Musulunci. ai ikhtara lakum dinal islam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaba muku addini na musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi yaqubu alaihi salatu wassalamu yace wa ƴaƴansa kada ku kuskura ku mutu face dai kuna masu meka wuya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wato wannan anan annabi yaqubu alaihi salatu wassalamu yana nuna wa ‘ya'yan shi cewa wannan addini na musulunci shine addini wanda yake meƙaƙe wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa wa bayan shi su kasance a kai dukkan wanda ya je wa Allah tabaraka wa ta'ala ba da wannan addinin meƙaƙe ba to Allah ta'ala ba zai amsa ba daga wajensa sannan kuma yana musu nuni akan cewa dukkan man'asha ala shay'in mata alaihi dukkan wanda ya rayu akan aikata wani abu to zai mutu akan wannan abun wa man mata ala shay'in bu'itha alaihi dukkan wanda ya mutu akan wani abu to za a tashe shi akan shi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce yub'athul mar'u ala ma mata alaihi mutum ana tashin sa akan abin da ya mutu yana aikatawa idan ya zamanto ya mutu akan addini na musulunci ya mutu da kalma ta shahada to za a tashe shi a cikin jama'a ta waɗanda suke zakirai masu ambatan Allah subhanahu wa ta'ala masu kaɗaita Ubangiji ta'ala da bauta. To wannan da ya ce, Falata mutunna illa wa antum musulmun na hayun an tarkil Islam, wato hani ne dangane ga barin musulunci. Wannan da ya ce, Falata mutunna, kadda ku kuskura ku mutu illa wa antum musulmuna face dai kuna masu meƙa wuya ga Allah, to ya hana su ne dangane da su bar musulunci. sannan kuma wa amrun bisabati alaihi ya umarce su da su tabbata akan wannan addini na musulunci addini na iyayensu annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi isma'il ila musa da fatil mauti har ya zuwa haduwa da mutuwa walamma qala al-yahudu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam na'am
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم yayin da Yahudawa suka ce wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama suka ce da shi alasta ta'alamu anna ya aquba yawma mata ausa banihi bil yahudiyya suka ce da shi shin baka san ba cewa haƙiƙa annabi yaqubu alaihi salatu wassalamu a ranar da zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa 'ya'yan shi wasiya da su kasance a cikin yahudanci lokacin da annabi yaqubu alaihi salatu wassalamu zai rasu shin baka yi sani ba cewa yayi wa 'ya'yan shi wasiya da su zamanto yahudawa nazala sai wannan labari ya sauko Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Am kuntum shuhada'a, shin ko kun kasance a halarce, am kuntum huduran shin kun kasance a halarce, iz hadara ya aƙubal mautu, yayin da sababbin mutuwa alamomi na mutuwa suka halarto wa annabi Yaqubu alaihi salatu wassalamu, iz ƙala libanihi yayin da shi annabi Yaqubu ɗin ya faɗa ga ‘ya'yansa, badalun min iz. ma'ana am kuntum shuhada'a shin kun kasance a halarce shin kun kasance kuna nan iz qala li banihi yayin da annabi yaqubun ya faɗa ga ɗiyan nasa yace da su ma ta'buduna min ba'di me za ku bautawa bayan na kwanta dama me za ku bautawa min ba'di mauti bayan mutuwata shine ce ai ba'da mauti bayan mutuwata to wannan anan annabi yaqubu alaihi salatu wassalam da ya ce ma ta'abuduna min ba'adi bai ce musu ban man ta'abuduna min ba'adi wannan saboda ya jarraba su saboda a wannan lokaci waɗanda suke bautar wani Allah suna da yawa sannan kuma abubuwan da ake bautawa na wani Allah suna da yawa shikenan sai ya jarraba su saboda abin da yake ɓoye a cikin zukatansu ya bayyana a gare shi na ce da su ma ta'abuduna min ba'adi me za ku bautawa bayan na kwanta dama na koma ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ƙalu, ‘ya'yan annabi Yaqubu alaihi salatu wassalamu sai suka ce na abudu ilahaka, suka ce za mu bauta wa abin bautawarka, ilahaka ma'ana ma'abudaka, za mu bauta wa abin bautawarka wanda kake bautawa sarki Allah, wa ilaha aba'ika sannan kuma Ubangijin iyayenka. Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu kakanka wa Ismaila da kuma annabi Ismail alaihi salatu wassalamu wanda yake matsayin ma'aihi a gare ka wa Ishaqa da kuma annabi Ishaqa alaihi salatu wassalamu wanda ma'aifinka ne addu Isma'ila min al'aba'i wato lissafa annabi Isma'il da suka yi daga cikin iyaye wannan sun lissafa shi ne taghlibun saboda rinjayarwa wali annal amma bi manzilatil abi saboda ammi kanan mahaifi ko yayan mahaifi matsayinsu ɗaya da mahaifi shi ma mahaifinka ne ilahan wahidan wato abun bautawa wanda yake makaɗaicin sarki ɗaya ɗayan sarki badalun min ilahaka ma'ana ƙalu na abudu ilahan wahidan suka ce za mu bautawa abun bautawa ne wanda yake ɗaya ɗayan sarki wanda ba shi da abokin tarayya shine Allah tabaraka wa ta'ala wa nahnu mu muslimuna lahu masu miƙa wuya ne ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa an bi ma'ana hamzatul inkar wato am ɗin nan da Allah ta'ala ce am kuntum shuhada'a ma'anata ita ce a kuntum shuhada'a shin kun kasance a halarce shine ce bi ma'ana hamzatul inkar ai lam tahduruhu wato buku zo wajen annabi yaqub ba alaihi salatu wassalamu waqta mautihi lokacin da alamomi na mutuwa suka bayyana a gare shi lokacin da zai yi wa 'ya'yan shi wasiya buku zo ba wajen shi dan a wannan lokacin ba ma kuɗin a duniya to fa kaifa tansibuna ilaihi ma la yaliqu bihi ta kakane kuke jinginawa zuwa ga annabi yaqubu alaihi salatu wassalamu ma la yaliqu bihi abinda bai dace da ku jingina shi ba da annabi yaqubu alaihi salatu wassalamu na'am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Tilka wancananka muftada'un, wato muftada ne wal isharatu ila Ibrahim, wannan nuni da aka yi an yi ne zuwa ga annabi Ibrahim da annabi Yaƙub da kuma wa bani hima da ‘ya'yansu, ma'ana tilka wancananka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu da annabi Yaƙubu da ‘ya'yan annabi Ibrahim, annabi Ismail da annabi Ishaqa da kuma ‘ya'yan annabi Yaƙubu alaihi salatu wassalamu ummatun qad khalat yace wa unnisa to an yi mai ta'anisi an ce tilka ba ce ba zalika tare da cewa kuma waɗannan dukkaninsu mazaje ne ba don komai ba ne ta anisi khabarihi saboda labarin wannan muftada zai zamanto mu'annas ne sai ya zamanto muftada din shi ma mu'annas ne tilka wancananka ummatun qad khalat al'umma ce wanda haƙiƙa sun shuɗe salafat sun shuɗe laha ma kasabat ma kasabat abinda suka tsururta na aiki min al'amali na aiki laha nasu ne su ne za su ci moriye shi ai jaza'uhu sakamakon abin da suka tsururta na aiki a wannan gida na duniya su ne za su ci moriyar kayansu isti'nafun wannan sabuwar magana ce walakum ma kasabtum al-khitabu lil yahud walakum sannan kuma ma kasabtum abinda kuka tsururta kuka aikata na aiki walakum kuma ku ne za ku ci moriyar kayanku al-khitabu lil yahud wannan zance ne ake ga yahudawa su ne ake gayawa wala tus'aluna amma kanu ya'maluna ba za a tambaye ku ba dangane da abin da su waɗancan annabawa suka kasance suna aikatawa kama la yus'aluna kaman yanda su ma ba za a tambaye su ba ana amalikum dangane da aikin ku wato ko waɗanne daga cikin ku ku ba za a tambaye ku ba game da aikin su su ma ba za a tambaye su ba game da aikin ku an gane ma'ana fala yus'aluna an amalikum wa idza kana lakum ma kasabtum fala tus'aluna amma kanu ya'maluna wa qawluhu kama la yus'aluna an amalikum isharatun ila anna fil kalami iktifa'an na'am wal jumlatu wato wannan jumla ta'kidul lima qablaha wato mai karfafa jumlar da take kafinta ita ce laha ma kasabatu lakum ma kasabtum to wannan jumla ta wala tus'aluna amma kanu ya'maluna tana karfafa ta ne ma'ana likullum ri'in kullum ri'in bima kasaba rahin kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu at-tur na'am wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبنجي تبارك وتعالى وقالوا wato yahudawa suka faɗa suka ce kunu hudan ku zamanto yahudawa ta hatadu za ku shiryu suka ce suka ce in dai har kuna son shiriya ku zamanto ‘yan aljanna to ku kasance cikin yahudawa wa ƙalu nasara nasaru su ma kiristoci suka ce kunu nasara ku kasance kiristoci ta hatadu ku ba za ku shiryu idan dai har kuna son shiriya kuna son abin da Allah ta'ala yake so abinda idan kuka haɗu da Allah ta'ala Allah ta'ala zai ji daɗi ya shigar da ku gidan aljanna shine ku kasance kiristoti au dinnan yace littafsil wato saboda rarrabewa ne lalil jami'i ba wai kunu hudan au nasara ba ba an baka zabi bane a'a yahudawa kamar yanda lokacin da muke fassara wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara to haka na anan abin yake Yahudawa suka yi mitin suka ce duk wanda yake so ya kasance cikin ahibba'ullahi to ya zama to cikin Yahudawa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ko suka ce to idan kana so ka zama to cikin masoya Allah wanda Allah ta'ala nufe su da alkhairi a wannan gida na duniya da gida na lahira shine ka kasance ɗaya daga cikin bayahudi ka kasance ɗaya daga cikin Yahudawa su ma kiristoci da suka yi mitin suka ce duk wanda yake so ya zamanto ɗaya daga cikin masoya na Allah makusanta Allah wanda Allah ta'ala zai ni'imtar da shi da aljanna shi ne kasance ɗaya daga cikin kiristoci wa ƙa'idul awwali yahudul madina yahudawan da suka ce ku kasance yahudawa za ku zamanto shiryayyu su ne yahudawan madina ne suka gaya wa jama'a wasani nasara najran wato waɗanda suka yi magana ta biyu da suka ce kunu nasara su ne kiristoci na najran Allah ta'ala ce kullahum ka ce da su bal bari dai na tabi'u millata ibrahim hanifa za mu bi addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu hanifa na halin kasancewar wannan addini na annabi ibrahim mai karkacewa ne daga dukkan addinai waɗanda suke ruguzazzu zuwa ga addini wanda yake mai ƙyaƙi halun ya ce hanifa wannan hali ne min ibrahim nattabi'u millata ibrahima hala kaunihi ma'ilan anil adiyani kulli ha'ilad dinil qayyim wato halin kasancewar shi yana mai karkacewa daga dukkan addinai ruguzazzu ga baki ɗayansu zuwa ga addini wanda yake mekakke addinin da babu karkata a cikinsa shine addini na musulunci wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu bai kasance ba daga cikin waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah wato wannan yana musu jirwaye da kamar wanka ne akan cewa su yahudawa da kiristoci dukkaninsu mushrikai ne sun haɗa bautar wani da Allah na'am قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ƙulu ku faɗa wannan khitabun lil mu'minin zance ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya wa mumine yake faɗa wa muminai Allah ta'ala ya ce ku ce amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu na alkur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ila ibrahim da kuma abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam minas suhufil ashir wato na littattafai guda goma wanda ubangiji ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul a'la inna hadha lafi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa wa Ismail sannan kuma mun ba da gaskiya da abin da aka saukar zuwa ga annabi Ismail alaihi salatu wassalam wa Ishaqa da kuma ɗan uwansa annabi Ishaq wa Yaquba da kuma annabi Yaqubu alaihi salam wal asbati da kuma ƴaƴan annabi Yaqub ai auladihi ƴaƴan annabi Yaqub wa ma utiya Musa wa Isa annan kuma mun ba da gaskiya da abin da aka baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalamu shi min taurati na littafin at-taura littafin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Musa don ya zamanto alkali mai hukunci tsakankanin wato bayin Allah da wannan littafin na annabi da wannan littafin na taura wa Isa da kuma abin da aka baiwa da abin da aka baiwa annabi Isa alaihi salatu wassalam min al-injili na littafin injila wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim da kuma abin da aka baiwa annabawa daga ubangijinsu minal kutubi na littattafai wal ayati da kuma mu'jizozi wato wannan yake nuni akan cewa kowane annabi daga cikin annabawa na Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya hada shi da littafi Allah ta'ala ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakankanin ɗaya daga cikin waɗannan annabawa na Allah fanu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mu yi imani da waɗansu daga cikin annabawa na Allah mu kangare mu kafirce ga waɗansu daga cikin annabawa na Allah kal yahudi wan nasara kamar yanda yahudawa ya zamanto wannan ita ce mu'amalar su ga annabawa sun yi imani da waɗansu daga cikin annabawa sun ƙaryata waɗansu daga cikin annabawa sannan kuma kamar yadda wannan ita ce mu'amalar da kiristoci suke yi wa annabawa mu'amalar da suka mu'amalanci annabawa da ita shine yin imani da waɗansu daga cikinsu da kuma kafirce waɗansunsu mu ba za mu yi haka nan ba wa nahnu mu muslimuna lahu masu meka wuya ne ga ubangiji tabaraka wa ta'ala فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fa'in amanu aili Yahud wa Nasara, idan su waɗannan Yahudawa da Nasaru idan suka yi imani bi misli ma amantun bihi wato da abin da kuka yi imani da shi ma'ana bi misli misil wato za'ida ce, ma'ana fa'in amanu bi ma amantun bihi. idan su waɗannan Yahudawa da Nasaru suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi shine imani da Allah da abin da aka saukar zuwa gare ku da abin da aka saukar ga annabawan da suke kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan har sun yi imani da waɗannan abubuwan dukkaninsu faƙadihi ta dau haƙiƙa sun shiryu inda har shirya suke nema ko shine al'imanu bima amantum bihi yin imani da abin da kuka yi imani da shi ko kuma al'imanu kama amantum bihi wato fa in amanu kama amantum kenan idan suka yi imani kamar yadda idan suka yi imani kamar yadda kuma kuka yi imani to haƙiƙa sun shiryu sun hau kan hanya ɗin ta shirya wanda babu karkata a cikinta Allah ya ce amma fa in tawallau anil iman idan suka bijire anil imani bihi ga barin ba da gaskiya da abin da ku kuka ba da gaskiya da shi fa inna ma hum fi shaqaqin sani dai kaɗai su suna cikin saɓani ne suna cikin hargowa ne ma'akum tare da ku ma'ana fi khilafin ma'akum suna cikin saɓani ne tare da ku fa sayakfikahumullahu ya muhammadu shiqaqahum da sannu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai maka maganin wannan saɓanin nasu ya Muhammad, wannan ai dararu, dararu dalalihim wa mukhalafatihim wa mu'adatihim, cutar wannan ɓatan nasu da kuma saɓawarsu da gabarsu a gare ka da sannu Allah ta'ala zai maka maganinsu. Duk wani makirci da za su ƙulla ba wani wanda makircin shi zai yi tasiri a kanka kan shi zai koma. Wa huwa sami'u Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mai ji dangane da muryoyi na bayinsa dangane da yare na bayinsa da kuma sassaɓawar buƙatotunsu Allah ta'ala shi yake ji da aqwalihim ga faɗaɗuwan bayinsa al'aliyim sannan kuma shine cikakken masani bi ahwalihim dangane da halayen da bayinsa suke ciki waƙad kafahu iyahum haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isar mushi sharrin waɗannan yahudawa bi qatli quraiza da kashewa banu quraiza yahudawa na banu quraiza wa nafiyin nadir da kuma korewa yahudawa na banu nadir wa darbil jizyati alaihim da kuma dora kudin kin sallah akan su na'am sibghatallahi wa man ahsanu min allahi sibghah wa nahnu lahu abidun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace sibghatallahi wato kulazumci sibghatallahi rini na ubangiji shine sibghatallahi wannan masdar ne rini ne na ubangiji ma'anar shi ilzamu sibghatallahi kulazumci rini na ubangiji wa huwa dinuhu yani qumu bihi qiyaman ku tsaya da addini na Allah tabaraka wa ta'ala tsayuwa game da abin da ya shafi ayyuka ga baki ɗaya na zahiri da baɗini masdarun wato wannan sibghatallahi masdar ne mu akidun li'amanna wanda yake ƙarfafa amanna ɗin nan ta ƙulu amanna billahi an gane da kyau wa nasbuhu bi fi'lin muqaddarin to yi mushi wasali sama da aka yi aka ce sibghatallahi an mai wasali sama ne da da fi'li wanda yake muqaddar abin kaddarawa ma'anar shi ai sabaghana Allahu sibghatan wato ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya rina mu da wannan addinin nasa da riko da shi kacokan zahiran wa baɗinan rinawa wal muradu bihi biha abinda ake nufi da sibgatan lahi shine dinu hullazi fadaran nasa alaihi addininsa wanda ya halicci mutane a kan shi li zuhuri asarihi ala sahibihi saboda bayyana tasirin addini na musulunci game shi duk wanda ya zamanto ya yi riko da addini na musulunci ya mai riko wanda yake na gaske karantarwa ta addini na musulunci ta ratsa shi to za a ga cewa abin da ya shafi tasirin addinin na musulunci ya bayyana a tattare da shi ma'amalar shi za a ga cike take da addini na musulunci tafiyarsa za ka ga cewa cike take da addini na musulunci ibadar shi za ka ga cewa cike take da addini na musulunci kasibgi fi thawbi wato tamkar rini a jikin tufafi inda za ga idan aka rina tufafi ya zamanto bula ko ya zamanto kaza wanda in aka je za a wanke shi za ga idan aka wanke shi yana nan da bulan shi a jikinsa ko da masaran shi wanda da asali ba haka bane wannan tufafin Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu min Allah sibgatan ai la ahada ahsanu sibgatan ba wani wanda yake mafi kyawun rini min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani wanda rininsa ya kai na Allah a wajen kyawu wa nahnu mu'abiduna lahu masu bauta ne ga ubangiji subhanahu wata'ala wa tuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون Na'am, ƙwalar Yahudu lil Musulmin, Yahudawa suka faɗa ga Musulmai suka ce, Na hannu ahalul kitabil awwal, mu ne ma'abuta littafi na farko, mu ne wanda aka saukar wa littafi kafinku, saboda annabinmu ya riga annabinku, annabin Musa alaihi salatu wassalamu an saukar mai da littafi na attaura, littafinmu ya riga littafinku, wa ƙiblatuna aqdamu sannan kuma alƙiblalmu ta fi taku daɗewa saboda alƙiblar mu ta baitul maqdisi ta fi wannan alƙibla taku ta ka'aba walam takunil anbiya'u min al-arab sannan kuma bugo da ƙari annabawa ba su kasance daga cikin larabawa ba yawanci annabawa an same su ne daga cikin yahudawa walau kana muhammadun nabiyyan lakana minna da a ce annabi muhammadu ya kasance annabi ne na Allah kamar yanda yake faɗa to lalle shi ma da daga cikin mu zai kasance fa nazala sai wannan labari ya sauko ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kullahum ka ce da su atuhajjuna na fillahi atuhasimuna na fillahi yanzu kuke yi mana husuma fillahi cikin lamari na ubangiji ta'ala a nisbafa nabiyyan min al'arab dan ya zaɓi annabi daga cikin larabawa annabi na ƙarshen zamani mafifici daga cikin annabawansa ya fitar da shi daga cikin larabawa yanzu jayayya kuke mana akan wannan wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku falahu an yasdafi an yas falahu an yasdafahu falahu an yasdafa min ibadihi man yasha'u ubangiji tabaraka wa ta'ala wala falahu an yasdafa yasdafiya falahu an yasdafiya min ibadihi ma yasha man yasha'u ubangiji ta'ala yana da damar ya zabu wanda ya ga dama daga cikin bayin shi ya bashi annabta walana a'maluna walakum a'malukum sannan kuma sakamakon ayyukanmu ayyukanmu namu ne nujaza biha za a sakaita mana da ita walakum a'malukum sannan kuma sakamakon ayyukanku naku ne tuja zauna biha za a sakaita muku da isu fala yab'udu ba abun mamaki bane an yakuna fi a'malina a samu a cikin ayyukanmu ma nastahiqu bihi al-ikrama abinda zamu cancanci girmamawa da shi ba abun mamaki bane dan Allah tabaraka wa ta'ala ya darajanta mu ya girmama mu da turo da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu larabawa ba a cikin ku yahudawa ba wa nahnu mu mukhlisuna ad-din lahu masu tsarkakewa ibada ne masu tsarkakewa addini ne lahu ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wal amala da kuma aiki dunakum banda ku fa nahnu aula bil istifa'i mu ne muka fi dacewa da Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe mu ya turo da annabi a cikin mu wal hamzatu lil inkar wato alhamza ta cewa atuhajjuna na fillahi wannan lil'inkar saboda muso ne dangane da abin da su waɗannan Yahudawa suke kai ɗin. Wal jumalu salasu a hawalun, to waɗannan jumloli guda uku, wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali shi ne Ubangijinmu shi ne Ubangijinku na farko kenan. Walana a amaluna wa lakum a amalukum alhali aikinmu za a mu sakayya ne da shi, kuma za a muku sakamako da aikinku. Wa nahanu lahu mukhlisuna waɗannan jumlolin guda uku dukkaninsu halaye ne حالين نعم أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
Ubangiji ta'ala ce, Am bari dai ma'anar shi bal bari dai ta na kuna faɗa bita'i da ta, wato wannan ita ce ƙira'al waɗansu daga cikin ƙura'u haka abu amr ibn al'ala albasari ya karanta haka hamza ibn habib az-zayyata al-kufi ya karanta haka al-imam al-kisa'i ya karanta haka hafs al-asim ya karanta wato qurra'u guda uku da rabi haka suka karanta da rawi guda ɗaya sun karanta am taquluna sai kuma am yaquluna wa bilya'i bari dai yaquluna su waɗannan yahudawa suna faɗa ita ce qira'an nafi al-madani ita ce kirala abdullahi ibn kathir almaki ita ce kirala abdullahi ibn amir ashami ita ce kuma riwayan shu'uba an asim sai ya zamanto guda uku da rabi sun karanta ta ƙuluna guda uku da rabi sun karanta ya ƙuluna mun gane da kyau wafi am ya ƙuluna al-khitabu kama ala shafa wato kama ala shafa wa ra'ufun qasru suhbatihi ala kamar yadda al'imamu shaɗubi ya faɗa a cikin littafinsa. An bari dai ta na kuna faɗa kuna cewa inna Ibrahim, haƙiƙa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Ismail da kuma ɗansa annabi Ismail wa Ishaƙa da ɗansa annabi Ishaq wa Yaƙuba da kuma jikansa annabi Yaƙub wal asbaɓa da kuma ɗiyan annabi Yaƙub wanda suke matsayin jikoki ga annabi Ishaƙa. kanu hudan sun kasance yahudawa au nasara ko kuma kiristoci wallahum ka ce da su a antum a alam shin ku ne mafi sani amillahu a alam ko kuma Allah ta'ala shi ne mafi sani ayillahu a alam to ai Allah ta'ala shi ne masani dangane da ku to wa ƙarbar ra'amin huma ibrahima haƙiƙa ubangiji ta'ala ya barrantar da bawansa annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallama min huma daga yahudawa da kuma nasaru Allah ta'ala ya barrantar da shi daga gare su bi ƙaulihi da faɗar Allah da ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu bai kasance ba ba yahude ne sannan kuma bai kasance ba kirista ne wal na ma'ahu waɗanda aka ambata tare da annabi Ibrahim na annabi Isma'il annabi Ishaq da annabi Yaqub da 'ya'yan annabi Yaqub dukkaninsu taba'un lahu masu bi ne ga hanyar annabi Ibrahim wa man azlamu babu ɗaya mafi zalunci mimman katama shahadatan mimman akhfan nasa shahadatan indahu ga wanda ya ɓoye wa mutane shaida a wajensa ka'inatan minallahi wanda take kasantacciya daga Allah ai la ahada azlamu minhu ba ɗaya mafi zalunci daga gare shi wa humul yahudu sune yahudawa katamu shahadatan lahi fit taurati sun ɓoye shaidar ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya yi ta a cikin attaura li ibrahima ga bawansa jakadan shi badaɗinsa annabi ibrahim bil hanifiyati da cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo shi da addini wanda yake mai kyakke wanda yake karkacewa dukkan addinai wanda suke na banza wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala ba marafkani bane dangane da abin da suke aikatawa ko dangane da abin da kuke aikatawa ta hadidun lahun wannan ban tsoro ne a gare su na'am tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun ubangiji tabaraka wa ta'ala yace tilka wancananka annabawa dinnan annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaqa da annabi Yaquba da ƴaƴan annabi Yaqub ummatun qad khalat jama'a ce wanda haƙiƙa sun riga sun shuɗe laha ma kasabat abinda suka aikata na alkhairi abinda suka tsururta na alkhairi nasu ne su za su ci moriyar shi walakum ma kasabtum kuma abinda kuka tsururta na aiki abinda kuka aikata ku ne za ku ci moriyar shi wala tus'aluna amma kanu ya'maluna ba za a muku tambaya ba dangane da abin da suka kasance sun aikata su waɗancan annabawa kamar yadda su ma ba za a musu tambaya ba dangane da abin da kuka aikata wala taziru waziratun wizra ukhra taqaddama mithluhu kwatamkacin wannan ayar ya gabata a baya can cikin wato farkon wasabi hay ibrahim kenan wa bi hadha qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik